أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا شاشدا ga watan ramadan hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1445 wanda ya daidai da 26 ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi wassalam shekara ta 2024 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a jiya a cikin suratu tauba mun tsaya a aya ta ɗari da goma zuwa aya ta ɗari da sha ɗaya a shafi na ɗari biyu da hudu a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan aya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya malam Allah ce inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتل يقاتلون في سبيل الله فيقتلون فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم نعم جزاكم الله خيرا babu abin da yake alkur'ani daɗi babu shi maganar mahalicci wallahi babu da kaga mutum na gudun alkur'ani shi dan ya mamaye zuciya shi yasa Allah ya ce wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alqur'an duk wanda ya hana ma sauraren maganar ubangijinka ya ci amana ka cin amana da babu irin shi Allah kai mu da tsari to kamar yadda muka saba muna kawowar bayanai game da mas'aloli da suka shafi zakka a yau ba za mu taba waɗannan mas'alolin ba saboda wani dalili amma za mu gaya muku shi daga baya da yau za mu shiga da cikin tafsiri direct ina fata mu fahimta to amin amin insha Allah ta'ala to yau yadda za mu fara karatu za mu yi mai gaba ɗaya ne ma'ana tare da fassara ɗaiɗaikun kalimomi da kuma matsalolin da suka bijiro waɗanda suke da alaƙa da aya sai mu wato mu tafi da su gaba ɗaya yau tafiyar gaba ɗaya ce za a yi jimilla kenan a dunkule kenan ba ba haka ba amin amin Allah subhanahu wa ta'ala ce inna Allah ashtara min almu'minina inna tufidu at-tawkid tana nuna tabbas to duk labarin da yake da muhimmanci ko ba haka nan bane yake da muhimmanci ana karawa ana farawa da inna saboda ka gane ba wasa bane ko ba haka nan bane to amma ga ka'idar ilimin balaga ana sa wa inna ga wanda yake ni yake da shakka ko ba haka nan bane yanzu in nace muhammadun jalisun mutum mutumin da baya ya shakka haka ai babu wani abu amma in yace a in nace muhammadun jalisun yace a sahih nace na'am inna muhammadan jalisun kaga ba ba kan bane in yace a'a nace mai wallahi inna muhammadan lajalisun Na'am.
da akidi kenan to ai mu'min ne suna da tabbacin cewa Allah subhanahu wata'ala zai ba su aljanna to me yasa za a karfafa a ce inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum ai su ba su bukatar wannan ina fata ana fahimta ta ko wannan dan saboda duniya da lahira ba ɗaya bane in ana cikin gwagwarmaya shedan zai kawo ma shubuhohi to ana bukata a akkada maka ko ko ta'aridi ne ga munafikai waɗanda suna jin an ce Allah zai bada kaza zai bada kaza suna shakka dan su musu yadda ba wa idh yaqulu almunafiquna wal ladina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura to su sun da su musu yadda ba in za a ba mu'minnai labari sai a akkada ba mu'mini ke shakka ba kai mai shakkar inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna mun gane wannan da kyau matsala ta farko kenan to nan da yace inna Allah ashtara ishtara asalin shi ishtara ya ne ishtara ya sai aka ce ishtara saboda alif ta ya'un ta zo karshe kuma mutaharrika fa qulibat alifa na'am shi yasa ashira'u asalin shi ashirayu daga ishtara ne ishtaraya hakika Allah subhanahu wa ta'ala ishtara ya saya minal mu'minina daga mu'minnai anfusahum kawunansu ko anfusahum kawunansu wa amwalahum da dukiyoyinsu mai jalalain ya ce bi an yabduruha fi ta'atihi su ba da wannan rayuwa rayukansu su ba da rayukansu da dukiyarsu su sauraukar da su fi ta'atihi a cikin da'ar Allah an gane ko kal jihadi kamar jihadi muka ce munasabar wannan aya ibnu ashur da yazo sai ce isti'nafun ibtida'i ne aka yi ma'ana tamhidi ne nan Allah ya fara dan ya nuna waɗanda za a karɓi tubansu an gane ko waɗanda suka yi laifi to kafin a kai za a yi tamhid shi ne shimfiɗa ko shimfiɗa shi ne tamhid zama ita shimfiɗa to shimfiɗa ce daga nan Allah ya fara inna Allah ashtara min almu'mini da anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna sai ya faɗi sifofin su at-ta'ibun al-abidun al-hamidun as-sa'ihun ar-raki'un as-sajidun har zuwa ƙarshe to sannan sai kawo zancen su bayan yayi i'tirabi ma'ana ya bijiro da istighfarin da aka yi ma mushrikai sannan ya tai zuwa ga karɓar tuban waɗancan dan ya ce at-ta'ibuna kuma ya faɗi wannan ba to laqad taba Allahu 'ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladhina ittaba'uhu fi sa'ati al-usra min ba'di ma kana yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alayhim innahu bihim ra'ufur rahim wa 'ala ath-thalathati alladhina khulifu shi ibnu ashura ka haka tamhidi ne ma'ana in za a fara khutba ba kai tsaye ake zuwa ba sai an faɗi unwani sannan a yi shimfiɗa sannan a shiga cikin maudu'i ko ba karan bane al-muqaddima sulbul maudu al-khatima haka suke cewa waɗannan su ne usul guda uku na muhadara ko kuma karatu to amma idan muka duba na inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum anan za mu ɗauke shi matsayin al'ada ce ta alqur'ani al'ada ce ta alkur'ani in ya kawo sifofin mutanen da ba na gari ba ya faɗi halayensu ya faɗi maganganunsu ya faɗi makomarsu sai ya kawo sai ya kawo masu imani nan in muka duba kishiyar munafikai masu imani ko ko ba su ne kishiyoyinsu ba to yanzu an yi magana kan munafikai wanda jiya mun faɗi sifofinsu da ayyukansu ko ba kana bane daga cikin sifofin munafikai sun gina masallacinsu ba dan Allah ba kaga wannan dukiyar an sa ta ba wurin da Allah ya ce a saka ta ba wani wuri na biyu suna tafiya wajen yaki amma ba don Allah suke tafiya ba wani lokacin za su tafi sai an tafi sai su jawo da baya wa inda minkum laman la yubatti Allah wani lokacin kuma sai su zaman su gida ba sa zuwa kwata kwata an gane ko wa qalu zarna lakum ma'al qa'idina wani lokacin kuma bayan sun zamna gida sai su rinka haifar da sharri sannan bayan ba sa zuwa kuma ba sa ciyar da dukiyar su sani wala yunfiquna illa wa hum karihuna duk Allah ya faɗi sifofin munafiqai da ɗabi'o'in su sannan kuma suna can zaune gida wani lokacin su zo su ba da uzuri na ƙarya wa ja'al mu'adhdhibuna min al-a'rabi li yu'dhana lahum wa qa'ada alladhina kadhabu Allah wa rasulahu kaga ashe suna ba da uzuri na ƙarya suna kaza suna kaza to waɗanda da an na gaske bayan duk an kare bayanin munafikai waɗanda su munafikai Allah ya yi bayanin su cikin wannan sura a wurare daban-daban da ɗabi'o'insu ƙin zuwa wajen jihadi shirya suka ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dama ɗabi'a ce ta munafiki shi kullum ya ginu ne akan al-maslahal khassa shi bukatar shi ita dame shi shi yasa munafiki idan yana cikin mutane wato yu'ammimu mushkilatahu idan matsala ta same shi to zai mai da ta ta kowa an gane ko sannan kuma wa yu'ammimu mahamahu idan yana da abin da ya dame shi da yake son ayi sai ya bai da shi na kowa da kowa amma wa yukhassisu khairatihi idan ya samu alkhairi sai ya kebance sai gare shi wannan ce dabi'a munafiki shi yasa munafikai suna amfani da sunan kasa sai su zalunci mutane annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo madina ai ya iske akwai mushrikai akwai yahudawa akwai kuma musulmai ko ba ka bane sai an kai wathiqa wathiqatul ahd ko ba ka bane akwai yahudawa ciki akwai kowa da mutanen madina har wanda ba musulmi ba kaga yahudawa sai suka yarda aka yi wannan amma ba dan suna son musulunci ya ci nasara ba sai suka yadda suka shiga cikin wannan daula ta madina tun da karamar daula ce ta madina amma manufarsu shine su yadda su kulla yarjejeniya don ka a fitar da su in ya so su gaida da su su cutar da musulunci suka ci gaba da munafici ashe ba yau bane wani ya fara amfani da sunan kasa ya ci amanar mutane an gane ko sannan kuma munafiki yana iya amfani da sunan addini su ko mushrikan larabawa na madina sai suka yi sai suka ce sun shiga cikin addinin musulunci kaga ba su yi imani ba kafirai ne kuma suka yi amfani da wannan suka cutar da addini suka cutar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka wani mutum ya shiga burtu da suna addini yake yi ma aiki ashe yana son ya cimma manufofin shi ne waɗanda suka shafe shi shi kadai ɗabi'a ce ta munafikai shi yasa da annabawa da jagorori na gari da mutane masu kuɗi na gari da iyaye na gari da mutum na gari kullum suna son a samu almaslaha al'amma tuqaddam almaslahatu al'amma ala almaslahatu alkhassa shi ko munafiki yana son a gabatar da almaslahatu alkhassa ala almaslahatu al'amma ɗabi'a munafiki kenan shi yasa masallacin da suka yi ba na gaskiya bane abubuwan da suka yi ba na gaskiya bane ina fata ana fahimta ta to sai Allah ya ce a akwai kishiyar su an gane ko akwai wata fa'ida da nimmanta ban faɗa ba inda Allah subhanahu wata'ala ya hana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a masallacin dira ko ba ka da bane sannan sai ce la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi kaga wannan ya nuna cewa masallacin da ya kamata manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah a cikin shi masallaci wanda aka gina akan taqwa wannan shine ake kira at-tarbiya bil badal yana daga cikin al-asalibut tarbawiyya ka riƙe ka nemi littattafai a cikin ilimi ana son ka karanta almanahij almanahijut tarbawiyya al-asalibut tarbawiyya fil qur'an al-karim fi sunnati an-nabawiyya al-mutahhara sai ka samu mawdu'ai masu yawa al-uslubu kaza uslubul balaghi fi kaza fil qur'an al-karim al-uslubu kaza zaka samu mawdu'ai masu yawa kuma za ka zamanto kwakwalwarka kullun tana fahimtar karatu abin da nake so in ce a nan da aka hana shi sallah wancan masallaci sai aka yi sai aka nuna mishi inda zai je yi sallah mu ko yanzu matsalar tarbiyyar mu galibi a nan afirka da kasashen larabawa sai a ce za a hana ka wani abu amma ba a yi ba ba a nemi maka mafita ba da yawan mutane yanzu a nan afirka iyayen su suna bara ko ba sa bara to ya za ka yi ka magance maganin bara ba cewa za ka yi ba ba zauna gida ba sai ka nemi wace sana'a ce ta dace da shi babanka sai ka saka mishi jari kayi maganin wannan matsala gwamnati tana son ta hana matasa zaman banza ko ba ka bari sai ta yi sai ta musu kayan amfuluwa a neman musu aikin da za su yi da Allah ya haramta shan giya ba ya ce ka sha giya ba to ababen da za a sha waɗanda ba giya ba suna da yawa kuma su da yawa ai halatta hai haram yawa shi yasa sai an ka ce maka bakin haram kaza da kaza da kaza sauran duk halatta ne a tarbiyatu bil badal ya kamata malaman tarbiyya da ɗaliban da ke bincike su ne bi al asalibu tarbawiyya fil qur'anil karim fi sunnatin nabawiyyah al mutahhara su bincike kansu gakkai sallah can to ga inda za ka yi sallah amma ka ce gakkai sallah can kuma kan bar shi to ina zan yi kaga sai ya koma tambaya la taqum fihi abada to ga inda za ka sallah la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahabbu an taqum fihi haka dalibai ku yi kokari ku yi bincike yadda ake fitar da uslubi na tarbiyya a cikin alqur'ani ba ku zama ba kullun sai an dauko wani tsari daga wani bature a je a kawo a ce ai turawa ne sun ka gano wannan Allah ya gane da mu almuhimmu mu'minai su kishiyar munafikai ne inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna ma'ana suna da aljanna suna da mi suna da aljanna wanga shine ake kira qanunut tabadul kun san duniya da lahira an gina su ne akan qanunut tabadul tabadul shine musanya an gane ko kanunu tabadu yanzu idan na je in naga kaya ina son kayan nan bi zan yi sai in ba da kuɗi sai a bani sai a bani kaya to duniya haka an ka gina ta lahira ma haka aka gina ta to amma matsalar yanzu mutane suna so su karbi yanzu mutane yadda suke so su je da kuɗi su ga kaya an gane ko sai su ɗauko kaya kuma su dawo da kuɗi wannan yana yi wannan bai dace ba shi yasa dan Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti wanda ake kira Abdullah bin Muhammad Al-Amin Shankiti wanda shine amid na kulliyatu tafsir a jami'ar Madina yake cewa mushkilan musulmi a wannan zamanin da muke ciki shine suna son asadu thamani wal mafhum su so suka su dauki kayan kuɗi kuma su tafi da kuɗi yana yiwa bai yiwa to haka muke so mu gina rayuwar da yawan mutane a nan kasashen mu suna son ka kyautata musu amma su ba sa kyautata maka kai kana kokarin ka taimaka ma mutum amma shi baya kokarin ya taimaka maka yanzu afirka duk mai kokarin jama'a su ci gaba shine ake gudu kuma shi ake kokarin a gajiyar da shi a ga yayi kuma ya abaci kaga wannan kuskure ne jagora bai kai labari sai magoya bayan shi suna mishi biyayya an gane ko magoya baya ba za su ci nasara ba sai jagoransu ba zai yaudare su ba yana tare da su ko ba ka da bari to in jagora ce yaudare al'umma kaga babu jagoranci in al'umma ba za ta yi biyayya ga jagoran da ke mata adalci ba ba za ka kai labari ba ba sani ko mun fahimta ba to wannan shine akhdhu thamani wal mafmun kaga duniya da lahira aka gina su wannan bayanin zai zo insha Allah ta'ala domin can zuwa karshe nake so in kara shi nan malaman har da alqur'ani sun kace rike inna allaha ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum duk cikin alqur'ani in an ka zo sai a ce wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah duk cikin qur'ani kaf sai an gabatar da malu akan nafs amma banda wuri guda tal shine wannan wurin inna allaha ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna to wai me yake kamar wannan kuɗi suna da tsada rayuwa ita ma tana da tsada hikimar saboda na an zo inda Allah zai biya tun da sakamako ne za a bayar to rai ya fi kuɗi tsada ko ba haka da mani yanzu idan yan fashi suka haɗu da kai kana da kuɗi suka ce ko ranka ko kuɗi wanne za ka ba su kuɗi za ka ba su to nan tun da an zo inda Allah zai biya sai Allah ya fara da anfus dama ashay'un nafis da larabci shine abin da yake da tsada inna allaha ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna ma'ana duk wahalar da suka sha mu'minai sun sha wahala sun tai wajen jihadi an kashe saura sun sanya dukiyar su an yi kaza munafikai suna ta dariya ko baka da bane a'a bi anna lahum aljanna suna da aljanna wadda daɗi ne na ƙarshe in ka samu aljanna ba ka neman wani daɗi bayan wannan إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا من قال وننكو إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة سنة الجنة تاسو تي الله يا باسو التي يقاتلون في سبيل الله يقاتلون كاغا في إليني مضارئي يفيد التجدد والتكرار يقاتلون سنة ياكاه fi sabilillahi a cikin hanyar Allah ko ba ka nan bane an gane ko to kaga anan in ka zo baka karanta nahwu ba baka kallon balaga an barka dan nan akwai abu da kamata a fitar ba a fitar da shi ba ba sani ko mun fahimta ba akwai shay'un mahfuf yuqatiluna fi'li mudari'i yufidu at-tajaddud wa at-takrar wa za a yaqa ay yuqatiluna al-kuffar suna yaƙar kafirai amma sai aka shafe shi domin an ce yuqatiluna zai iya zai iya shiga kowa domin an ka shafe maf'ulun bihi yana iya ɗaukar suna iya yaƙar kowa a'a ba kowa musulmi ya kamata ya yaƙa ba ya kamata musulmi ya yaƙi kafiri wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu inna allaha la yuhibbul mu'tadin wa qatilul mushrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffa qatilul ladina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harrama allah wa rasuluhu ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون ashe ba kowa ake yaka ba sai mutumin da yake kafiri to kaga wanda zai zo dauki bindiga yace zai kashe musulmi a masallaci ana sallar asuba ko ya tada bamu yace Allahu akbar yayi jihadi kaga gaba irin jihadin da Allah yace ai bane dan kafiri an kace kai yaka يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين تو يقاتلون في سبيل الله كنا يقاتل يقاتلون الكفار أن قال يقول سنة يا كرني وأن الله يتي أياكيس سي الله يتي فيقتلون كما كنا بني سيس كشي يقتلون سنة كشي ويقتلون أنا كشي ko ba ka da bane to wannan ita ce qira'a ta jamhur amma qira'a ta imamu hamza an gane ko da imamu kisa'i da imamu khalaf sai sun ka karanta fayyukutaluna wa yaqtuluna ba ku jiya ba hamza da kisa'i da khalaf qurra cikin qurra'ul ashra da ba qira'o'in wanda suke mutawatire guda goma ne akwai qira'atul ashra as-sughra da al-kubra ya ce as-sughra al-kubra ba ana nufin wata qira'a karama ba ko ba a'a can suna da hanyoyi masu yawa ne don kuma hanyoyin sun takaita to fa yaqtuluna za su kashi wa yuqtaluna za a kashe su wannan ita ce qira'a ta jamhur babu matsala tunda mutum yana iya ya kashe sannan mi sannan a kashe shi amma nan sai an ka ce fa yuqtaluna za a kashe su wa yaqtuluna sai su kashe kuma qira'a ce mutawatira ya za ka yi kai taujihin wannan qira'a kaga dole kana neman malamai kaka ce a kai wannan qira'a bata inganta ba wallahi qira'a ce ta inganta sannan kuma imamu hamza da kisa'i da khalaf har yanzu akwai irin wannan iskalin a can cikin suratu ali imran fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min dhakarin aw untha ba'dukum min ba'd falladhina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udu fi sabili wa qatalu wa qutilu to qira'atu kuma wa qutilu wa qatalu wa qutilu an ka kashe su wa qatalu suka yaki kaga ita kuwa gafa ya kutuluna wa yuqtaluna su ko suka karanta fa yuqtaluna wa yaqtuluna kenan kaga a wurare guda biyu akwai iskali in baka san yadda ake tawjihul qira'at ba kaga dole sai ka koma to anan abu ne mai sauki malamai sai suka yi maganganu magana ta farko an gane ko magana ta farko alwawu la tufidu tartib ka san ma'anar alwawu la tufidu tartib ita wawun ba tana nuna abu jere suke dole ba in nice ja a muhammad summa ahmad muhammad ya zo sannan ahmad ya zo tabbas kuma akwai tazara in nice ja a muhammad fa ahmad muhammad ya zo sannan ahmad ya zo amma babu lokaci mai yawa amma in nice ja a muhammad wa ahmad tana yawa muhammad shi ya fara zuwa sannan ahmad ya zo tana yawa ahmad ya zo sannan muhammad ya zo alwawu la tufidu tartib walladhina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama mi as-sujjadan ana ramma ana sujjada ko to wa qiyama fa ana tsayuwa to sallah dai in dai ba tariya ce za a yi ba cikin bidiyo da mi ake fara sujjadan wa qiyaman ko qiyaman mu sujjadan ai sallah sai an yi tsayuwa sannan ake sujjada to alwawu la tufidu tartib to nan fa yaqtuluna wa yuqtaluna ko ko wa qutilu wa qatalu a can cikin suratu ali imran at-taqdim wa at-ta'khir alwawu la tufidu tartib wadansu daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a kaifa yaqtuluna wa yuqtaluna za su kashe za a kashe su qira'a hamza da kisa'i da khalaf fa yuqtaluna za a kashe sashen su wa yaqtuluna sashen su zai kashe sashen kafin dole sai da haka ba nan in ba haka ba an ka zo aka kama shubha wallahi mu tashi zuwa bincike kan sanin shubha ta wadanda ake kawo kuma shubha tana da alaka da kowane irin fanni na alqur'ani Allah ya taimake mu almuhimmu dai fa yaqtuluna wa yuqtaluna kuma nan fi'ili mudari'i ne yana nuna suna yi yau da gobe jibi da gata suna kashewa ana kashe su sai mai dalalaini yace jumlatu isti'nafin ita jumla fa yaqtuluna wa yuqtaluna jumlatu istinafin jumla ce ta istinafu bayan za a yi bayanin lishira'i da cinikin da aka yi an gane ko tunda an ce sun yi ciniki da Allah yace wa fi qira'atin bi taqdim al mabni lil maf'ul ita ce wata qira'a kiranta hamza da kisa'i da khalaf mabni lil maf'ul shine fa yuqtaluna wa yaqtuluna yace fa fa yaqtulu ba'dhum kenan fa yuqtalu ba'dhum za a kashe sashen su wa yuqatilu al baqi sashen kuma zai yaki kaga shi ya kawo shi ma nashi ina fata an fahimce kenan dukkan waɗannan qira'o'in da aka kawo babu kira'ar da ta yi kuskure in baka gane baka tambayi malamai su baka bayani ko ka dauki littafai sai Allah ya ce wa'adan alaihi ko baka nan bane alqawli ne alaihi akan Allah to in an ka ce ala tufidul wuju in kun ka duba harafin ala yana nuna abu wajibi ne daga cikin ma'ana ala tana nufin isti'la ko ba kana bane to la yajuzu al-isti'la ala Allah la haqiqatan wala majazan dan ba abin da yake sama Allah ko haqiqatan ko majazi in ka ce tawakkaltu ala Allah sai ka ce na dogara ga Allah ba ta na dogara sama Allah dan ba abin da sama Allah mun gane wannan la haqiqatan wala majazan to nan sai an ka ce wa'adan alaihi kaga alƙawali ne ba a ce saman Allah Allah ne ya daukar maka sunan alƙawali to abu na biyu kuma ala tana nufin wajibi والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن عليه يلا كنشي نرى كلام بني تو كما وعدا عليه حقا عليه أكن الله يا ذم واجبي أكون أو أكن واجبي أكن الله فعال لما يريد كما كلام بني آآ آه. إذا الله يقول القولي to yana cika shi ma'ana cikawa ga Allah ba wajibi bane amma shine ya gida mai cika shi min babil aqida intabihu kathira to wa'dan alayhi kina alqawli ne a wajen Allah haqqan tabbace in ka ga dama ka ce wa'dan haqqan alayhi wato alayhi din nan yana iya samun alaka da wa'dan yana iya samun alaka da haqqan kana iya cewa wa'dan wa'dan alayhi sannan ka ce haqqan kenan yahiqqu haqqan ko kuma wa'dan kenan wa'ada wa'dan haqqan alayhi duk yadda ka gada ba sai kai abin nan amma shi mai jalalin ya ce masdarani masdar ne guda biyu da wa'dan da haqqan bi fi'lihi mal mahdhuf da fi'lin wanda an ka shahi kaga shi ya ce an shahi fi'li to ya za a kaddara shi kenan wa'adahum wa'dan sannan wa ahaqqa alaihim haqqan koko wa'adahum haqqan wa haqqa alaihim haqqan wannan alƙawari ya tabbata a gare su to kaga an ce ma da larabci kan ji suna ya zo da nasba ya za a yi bayani kan shi kaga kai baka san yadda zaka cewa ba amma idan muka duba malamai da suke magana sun ka ce wa'adan alaihi an gane ko yana iya zaman tuwa masdar ne mu'akkid li madmunil jumla domin an ce in an saye sayen nan yana buƙatar takidi saye da sayarwa ko ba haka nan bane kenan sai ya zaman to saye ne wanda yake wato tabbatacce babu wani shakka a cikin shi ishtara haqqan Allah ya sayi in an ka ce Allah ya sayi ko ba ka nan bane ai magana ta daga ta kadi ko ko akwai shakka wa'adan alaihi haqqan fi tawrati a cikin at-taura wal injili da kuma injila wal qur'ani da kuma al-qur'ani kenan alƙawali ne da Allah ya dauka fi tawrati a cikin at-taura ko ba ka nan bane kenan wagga magana to an ka ce Allah dauki wannan alƙawari ai ita at-taura ita ba da larabci aka saukar da ita ko ba karan bane to kuma an ce wanga alƙawari yana cikin at-taura kuma yana cikin injila ita ma injila ba da larabci an ka saukar da ita ba an saukar da ita da yaren ibraniyanci ko ko yaren siryaniya to yanzu ya zamu yi da wannan wa'adan alaihi haqqan fi at-taurati wal injili wal qur'an to ina da suke a cikin attaura ina da suke a cikin injila a ina da suke cikin alkur'ani alkur'ani da larabci ya sauka kenan da an ce allah ya yi wannan alkawari cikin alkur'ani babu matsala muna da ayoyi ko ba kana bane to amma an ce cikin attaura wa'adan ka'inan ko wa'adan muzakkaran fit taurati wal injili wal qur'an to cikin attaura an ce an ambace shi ma'ana an ambace shi da yaren da aka saukar da waɗannan littattafan da wannan ne waɗansu ke fakewa su ce ya halatta in za ka sallah ka yi sallah da yarenka araba ka taɓa jin wannan wallahi sun ka ce in ka zo kamar yanzu kaga in inda ingilishi na ka yi ta da ingilishi inda da hausa na ka zo ka ce allah mai girma kaga allahu akbar ke godiya ta tabbata ga allah ubangijin ta da kai mai rahama mai jin kai ka ƙare fatiha kuma ka ce wajen allah kuma ka ce allah mai girma wajen sami allah liman hamidu kuka ce allah ya ji wanda ya gode mishi ko allah ya karba mishi Allah mai girma to kaga ga sallah akwai aiki cikin da aka tambaye su bi a hujja suka ce ai ya halatta ai Allah ya ce wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin wa innahu lafi zuburil awwalin shi qur'anin nan yana cikin littattafan farko sun ka ce su ko littafin farko ba da larabci suke ba sun ka ce to kenan ko kaga kina ana iya karanta shi ba da larabci ko ba da mene ne araba yanzu ya aiki ya samu amma sun jahilci alqur'ani wa innahu ay wa inna dhikrahu la fi zuburil awwalin ambaton alqur'ani ya zo cikin wadda tafai dan haka irin wannan magana kada ka saurari wani zai ce maka kana iya kai sallan nan ma kowa ba shi na iya da yaren shi shi addinin musulunci yadda Allah ya tsara ake yi ba yadda kai ka tsara ba mun fahimci wannan wa'adan alaihi haqqan sace mi fi tawrati kalima ta at-taura menene asalinta waɗansu daga cikin malaman lugha sun tafi cewa asalin kalima ta at-taura kalima ce ta yaren mi ta yaren bani isra'il kenan ba ta da asali a cikin yaren larabci wato Allah na kira ta at-taura kalima ta injil ita ma haka amma waɗansu daga cikin malamai kun san akwai waɗanda sai sun shiga cikin bincike har abin da wani lokacin ba a bincike a kansa wani sai kaga sai ya kokarin ya kutsa wasu ka ce a tun da an ka ce mata kalima ta attaura ma'ana akwai munasaba tsakaninta da kalmomin larabci ina fata an fahimci ni sun ka ce ita attaura in an ka duba tana da alaka da wani abu shine cewa ko ya zamanto an ciro ta ne daga tauriya shine abin da yake kalima wata kusan tauriya ita ce ka faɗi kalima tana da ma'ana ta nesa tana da ma'ana ta kusa to sai suka ce ita kalima ta wato at-taura daga warraitu fi kalami ne min at-tauriya wa hiya at-ta'rid jirwaye ne kamar wanka suka ce daga nan aka ciro ta waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a daga wariyar zanduni ma'ana wuta ta kama kisku ya kama auraitu kenan afara aitumun naral lati turuna suka ce daga nan aka dauko ta kenan ma'ana ita at-taura a cikin ta akwai haske tunda Allah ya ce wa laqad atayna Musa wa Haruna al-furqana wa diya an wa zikran lil muttaqina amma wannan na kawo maka shi dan saboda cikin lugha ka ji wasu mas'aloli da baka sani ba kana iya jin magana ka ce a'a kai baka san kai wannan a'a a'a akwai maganganu akan wannan wanda kuma hatta da sarfakin ta sai da wasu malamai suka yi kokarin su gabatar dan haka dai malaman lugha sun kace asalin at-taura wazanin ta fa'ala wadansu kuma sun kace wazanin ta wato ba fa'ala bane taf'ila ne an gane ko sannan kuma waɗansu daga cikinsu sun ka ce wazaninta wato yana iya zamantowa taf'ila ko kuma ya zamanto fa'ala kamar yadda zaka cewa daukhala wa qausara sannan kuma ita ko injila waɗansu sun ka ce fa'ala ne ko mun kawo fa'ala shine wazani wato na uku ko taf'ila wato ya zamanto an ƙara mata wato wawun bahati ne na lugha wanda ya kamata ɗalibin ilimi ya zama ya san shi ko taf'ila ko taf'ala ko fa'ala injila kuma sun kace daga if'il ne a asalin lugha kamar if ijfil ya an kace ijfil da larabci shine rabban mutum aljabar ka ko san wanga suna ya dace da shi ijfil an gane ko sannan suka ce asalin ta mushtaqqun min an-najli wa huwa al-ma'u alladhi an gane yanuzzu min al-ard yanuzzu da zayun shine ruwan da yake bubbugowa daga ƙasa shi yasa ake kiran da annajlu an gane ko wa summiyal injilu li annahu mustakhrajun min al-lawh al-mahfuz so da daga can aka ciro shi wasu kace a min an-najli wa huwa al-asl in an ce an-najlu huwa al-asl domin wato shi uba shine asli gami ga ɗansa to suka ce daga nan aka cira tota domin ita injil at-taura an cira tota daga injila an cira tota ne daga lauhul mahfuz wasu suka ce a'a an cira tota ne daga annajal annajal an yi ma jimun faka at-tawsi'a shine yalwatawa zaka ji larabawa suna cewa al-ainun najla'u li sa'atiha saboda tana da yalwa sannan kuma waɗansu malamai suka ce a'a an cira ta ne daga attanajul wa huwa tanazu domin mutane sun yi jayayya a cikin al'amarin mi a cikin al'amarin injila ka ga maganganu ne daban-daban ka taba jin wannan wani na cewa wannan magana bai taba jin ta ba to ka diba cikin wani littafi sunansa abdurrul masul fi ulumil kitabil maknun taba'a ta darul qalam ta as-saminul halabi a shafi na 20 da shafi na 16 zuwa shafi na 20 in baka ga wannan bayanin baka neme ni za mu yi bayani da kai na fata na fahimta ta to wa'adan alaihi haqqan fit tawrati a cikin at-taura shine littafin da aka bawa annabi Musa amma duk cikin alqur'ani kaf babu inda Allah ya ce ya ba annabi Musa a taura babu yan akwai ka kawo yan akwai inda Allah ya ce ya ba annabi Musa a taura cikin Qur'ani ya kawo babu ina fata da fahimta ta ya kamata mu yi bayani wannan wurin akwai iskari wani yau ya ce kusa sabon magana a sai na faɗa a irin wannan ba a wuce shi ma'ana Allah ya faɗi a taura amma bai ce ya ba annabi Musa a taura ba sai dai ya ce ya ba annabi musa littafi na fata ana finta ta sai dai ya ce ya ba annabi musa littafi ko ya ba annabi musa alluna ko ya ba annabi musa saƙo amma duk in ka tika taura ta zo ba tare da an ce an ba annabi musa ba amma malamai da suka duba sai suka gane munasabar cewa tun da injila annabi isa aka ba kenan inna anzalna taurata at-taura an saukar da ita kuma ta shahihu babbar shari'a ta bani isra'ila to tabbas babbar shari'a ta bani isra'ila ita ce shari'ar da aka ba annabi musa amma in ka samu inda an ka ce wa ataina musa taurata cikin qur'ani ka kawo mini babu kaf wanda kuma na faɗa ba yanzu ba in kana so ka ƙara bincike ka ƙara bincike ka zo ka same ni malamai suka faɗi wannan magana ta fuskar ijma'i ne malamai suka yi ijma'i al-ijma' fi tafsir suka ce to annabi Musa shine aka ba at-taura ijma'ul mufassirin amma babu inda Allah ce ya ba annabi Musa at-taura kadiba cikin wani littafi sunansa at-tahrir fi usul at-tafsir na ustadu dr musa'id at-tayyar da yake kasar saudiya a babin al-ijma'u fi tafsir zaka ga irin bayani mai kama da wannan mun ji wannan tawo dan haka abi a hankali eh mas'aloli na ilimi wallahi ba sa bukatar rikici aje a ce ai ta garrama a'a ina hujja take abin hujja da dalili sai Allah ce wa man awfa bi ahdihi wane ne ya fi cika alƙawalinsa ai la ahada awfa minhu cikin jalalin da muke babu wanda ya fi Allah cika alƙawari ko akwai shi duk wanda ya dauka maka alƙawari yana iya saba ko wane ne shi ko ya saba da gangan ko ya saba dan ya kasa ko ba ka bane amma Allah baya kasa ba yanzu idan mutum ya ɗauka maka alƙawari idan ya kasa mutum ne ya ɗauka maka alƙawarin zai baka jaka goma gobe sai ya mutu yau za ka zarge shi ba za ka zarge shi ba mutum ne maka alƙawarin zai baka jaka goma sai aka zo aka sace kuɗin za ka zarge shi ba za ka zarge shi ba don haka muna iya mutane uzuri saboda wani abu ya gitta amma shi Allah fa Allah baya kasawa don haka wa man aufa bi ahdihi min Allah shi Allah babu zance a ce a'a yau ya dauki alƙawari ya kasa Allah bai taba kasawa ba sannan Allah ya san komai kenan in ya dauki alƙawari da erkin da lokacin da komai da time da komai Allah ya san shi kuma Allah babu lokacin da zai kasa kun ba abin da yafi karfin Allah subhanahu wataala lokacin da ce zai bayarwa din nan kun fa yakun sai abin ya kasance yasa mu masu imani ba mu taba shakka alƙawarin Allah ba zance a ce wai turawa kun sun ce wai yanzu turawa sun kirkiro wasu wasu aƙidu dama aƙidu ne waɗanda akwai su almadiya an gane ko waɗanda suna tasiri zuwa ga madda waɗanda ku ne su materialism wanda cikin wato abin da cikin filosofi ana karatun shi shine mutane su daina imani da abin da ba a gani alhali ko ita ko sifa ta farko da ta zo cikin alqur'ani ta masu shiga aljanna allazina yu'minuna bil ghaibi to yin baka yi imani da gaibi ba sai a ce muku haɓa wai a ce wai aljanna ai akwai mata akwai giya akwai kaza sun ka ce suka kaji wai mata akwai aljanna wai da giya suka ce to nan duniya akwai giya ko babu aka ce akwai giya akwai mata ko babu akwai suka ce to kaddarta can aljanna in an mutu akwai mata suka ce to yanzu ga giya nan duniya ana gani ga mata masu kyau sun ci sun koshi a duniya ana gani amma wai sai an ka ce maka ka bari ga ka taɓa haram sai ka bari sai ka mutu in ka mutu sai a saka cikin ƙasa a kai ka cikin kabari sai ka narke ka rududdige can wani lokaci wanda ba a sanya masu ba babu wanda san shi sai Allah sai a tayar da kai sannan a yi maka hisabi sannan ka ƙetare wutar jahannama sannan ka tai can aljanna sannan a baka giya sannan a baka mata sun ka ce a buga hannu shi an mutu shi an mutu in dai ba yan kwa bane ko kuma dan kakare wanda ake cewa dan ba gaira ba saboda kuma bane da haka dai wannan shi ne abin da suke kokarin karantar da matasa al-ilhad ku yi kokari ku karanta al-mazahib al-falsafiyya wal mustalahat al-falsafiyya al-muntashira fil alam wal madaris al-falsafiyya al-alamiyya saboda ana turo mun sharri daga waɗannan mutanen yi matasan mu suna lalacewa saboda ana karanta musu irin wannan filosofi suna san tsammani kamar wani karatu ne nan cikin premier in ka tayi lakwalkin mu ko na faransai ko franco arab sai ka iske religion tana da chapitre kuma ana tambaya eske dieu existe eske akwai allah to kaga wagga tambaya ne an kai matashi ita shekara goma sha takwas balaga na tuka sai na tutsa shi sai ce ai babu allah musamman waɗanda suke karantarwa a da da yan giya ne wasu ma arna ne an kai kawo wa mutanen benin da togo sun ka karantar da 'ya'yanmu amma yanzu mun samu 'ya'yanmu sun yi karatun filozofikin kuma yanzu sun zo suna karantarwa a aji kinan ba ka san yara cikin shakka duk mutumin da ya ce ma eske akwai allah tunda sun tuna akwai wata mazhaba ta filosofi da ke kawo wannan har waɗansu da suka tasirantu da mummunan hanya ta sufanci sai suka ce wai in za a fara bayani kan Allah da shakka ake farawa sannan akai ga yaqini wannan ya saba manhajin da da'awa annabawa annabawa suke cewa afillahi shakkun fatir samawati wal ard yanzu cikin kasancewa Allah ana shakka shakkan me za a yi to anan idan mutum ya tambaya ce eske do exist sai wace to Abu Jahal shi na da amsa abu lahab yana da amsa shi zai baka amsa wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah wannan aya ta sabka ne a Makka ko lokacin da Abu Lahab shi da dare da Abu Jahal da za a tambaye Abu Jahal wa ya halicce ka ko wa ya halicce sammai da kasai tunda wala in sa'altahum man khalaqahum ko wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard Abu Jahal zai ce wa ya halicce shi Allah kina kaga Abu Jahl ashe yayi wadanga philosoph na turai da ake na ana karatun theory kin su ta hayaniya Na'am.
ashe Abu Jahl ya wuce su da Abu Lahab Allah kai mu nasari to Allah ya kyauta dan haka ko fir'auna da yace wa ma rabbul alamin ko ba kana bane yace fa man rabbukuma ya musa hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin wanda ya tattauna da annabi ibrahim yayin inkarin rububiyya ta Allah da suke cewa na maruf duk da yake sunan shi bai tabbata ba na maruf mi Allah yace alam tara ila alladhi hajja ibrahim fi rabbih an atahu Allah al-mulk idh qala ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit qala إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين da haka zan ka zo ka ce mana akwai Allah babu wannan zancen aljanna haƙƙun akwai aljanna akwai mata akwai giya ta aljanna shi yasa akwai wani malami a Najeriya ana kiransa Imam Qararawi ai kuna jin sa ko yace in ka tayi aljanna ne ma na wuri bi zaka same ni yace wuri na farko ka je gidan giya in baka same ni ba to ka je gidan mata ko mun haɗu da kai hanyar aljanna ka haɗu da ni kai eh, imamu karawi daga ina kace ceto da gidan giya nake to ko yanzu ina ne za ka ceto ai yanzu za mu je gidan mata an gane ko to wa'adan alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an Allah yayi wannan alƙawari a cikin alqur'ani ayoyi da dama Allah ya faɗa zai ba mu aljanna wa bashiril ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khalidun مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم سفوف الجنة سنتفتح في القرآن الله يتمكن والقرآن da cikin alqur'ani wa man awfa bi ahdihi min Allah wa yafi cika alqawli daga Allah subhanahu wataala aila ahada fastabshiru sace ku yi bushara fastabshiru ku yi bushara mai jalali ne ce fihi iltifatun anil ghaiba kaga da in ka zo na sai ka sai da kai iltifata akwai waiwaye anil ghaiba daga ghaiba da yana magana akan uslubin wanda baya nan kaga ga dole sai da malami amma sai ce fihi iltifatun anil ghaiba an yi iltifati daga ghaiba wace irin ghaiba ake nufi haka baka sani ba in ka diba cikin ad-durrul masum shi ma ya kawo wannan nan abinda ake nufi da anka ce an gane ko fihi intifatun anil ghaiba da anka ce inna Allah ashtara sai anka ce ni minal mu'minina bai ce inna Allah ashtara minkum ba nan ko sai ce fastabshiru da ya ce inna Allah ashtara minkum fastabshiru kaga da uslubul khitab ne amma inna Allah ashtara minal mu'minina mu'minai anka ce duk da yake lafabi na muminai ya shafi muminan zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shafi dukkan muminai gaba daya amma su da ake magana a kansu yanzu sai ce fastabshiru ya kamata ce fastabsharu su yi bushara sai ce fastabshiru sai yayi iltifati dan saboda na an zo inda za a baka kada yanke ma alƙawari ai abinda akwai daɗi a baka shi gaba da gaba ko baka nan bane to fastabshiru ku yi bushara bi bai'ikum da cinikinku alladhi bay'atum bihi wanda kuka yi da Allah ashe imani da Allah da yin aiki na gari kasuwanci ne ina fata ana fahimta ka shi kasuwanci kana hudu ne mu rike da kyau almubadala in an ce mubadala an gane ko musanya kana hudu ne mubadalatul hissi bil hissi mubadalatul ma'nawi bil ma'nawi mubadalatul ma'anawi bil hissi wa mubadalatul hissi bil ma'anawi a fassara ku dai daga larabci da ya kaji idan nan ba mutum salula ya bani salula mubadalatul hissi bil hissi salula ana ganinta salula ana ganinta ko ba ka bari ko in ce salula da misali littafi don ba dole ba sai salula da salula daya to mubadalatul ma'anawi bil ma'anawi ka mutunta mutum ka kimanta shi cikin zuciyarka shi kuma ya kimanta ka wannan kimantawar ana ganinta ba a ganinta ba ba ganin bane ka rena mutum a cikin zuciyarka shi kuma ya rena ka a cikin zuciyar shi mubadalatul ma'anawi bil ma'anawi to mubadalatul hissi bil ma'anawi an gane ko ma'ana a bada mai wanda ake gani da wanda ba a gani ba ba ganin bane yanzu misali a ba mutum kuɗi sai ya sayar da imani shi kaga imani ba a ganinsa amma su kuɗi ana ganinsu kuma haka bari haka mutum ya mutunta wani ba don Allah ba sai a bashi kuɗi kaga ya sayar da kimarsa da mutuncinsa an bashi kuɗi to waɗanda su ne almubadalatul arba'a to a nan duniya Allah ya azata akan kanunut tabadul na ce zan dawo a nan kuma haka bari kanunut tabadul dukkan mu da Allah halicce mu mu'amala tsakanin dan adam da dan adam sai da musanya mu'amala tsakanin dan adam da Allah sai da musanya mu rike da kyau zan zo in yi bayanin wannan don mu gane da kyau ma'ana akwai wani babban marubuci na ƙasar misr ana kiransa dr ibrahim alfaqi ba alfaqihu ba alfaqi alfaqi ka rike da kyau ka shiga cikin internet za ka su littafan shi mutum ne wanda ya kware wajen sanin mu'amala da psychology ta dan adam duk da yake musulmi ne amma kungiya ta psychology ta duniya gaba ɗai wadda take da wato biro ko in ce abin nan service kinta a a rasha sai da ya zamanto shi ne jagoranta kuma balarabi ne na ƙasar misar to da yana da littattafai musamman littattafan shi suna da muhimmanci wajen waye ma duniyar yau sunan shi muhadir alami yana da littafi sihirul qiyada yana kai da littafi kaifa takunu mahbuban littafai ne daban-daban to yake cewa kamar musanyar da ake yi a duniya kala biyu ce kamar kala uku ne musanya amma cikin su guda kawai take da kyau ana shi tsari da ya kawo kamar irin ya zama wajen mu'amala yanzu ko in baka abu ba yaudara ka bani babu yaudara ko ba ka bane ko kuma in baka baka bani ba to kaga wannan shi ko zai ja kaskanci domin duk wanda ake ba baya bayarwa akwai matsala ko babu yanzu idan na je zan sai kaya a shago sai na ba da kuɗi sai aka bani kaya akwai matsala babu mutumin da ya zo shago ya ce na son a bashi kaya kuma bai da kuɗi akwai matsala ko babu ko an bashi kasan akwai matsala ko ba karan bane sai kuma mutumin da ya zo ya zo yana son ya karbi kaya amma da karfi da karfin tuwo mutum ya zo da bindiga ko ba karan bane ya ce dole sai an bashi ko ba karan bane eh to kaga in yazo da bindiga za a bashi ko ba za a bashi ba amma kuma ai bai dace ba shi yasa in ana son ai mu'amala da kyau a kiyaye a karba babu wayarwa a kiyaye kuma a karba ta harkar yaudara da amfani da karfi a'a cikin yarda يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وأن قانون التبادل الله يا بادش to sadaka wani da yace wato ai mallam muna ba da sadaka da zakka kuma ba maganin komai ko a'a inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna ko ba ka bari tunda za a baka aljanna kina abin da kake bayarwa kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna sil'ata Allah ghaliya aljanna ta fi komai tsada kai abin da kan ba Allah dan kadan ne shi kuma Allah abin da zai baka yafi yawa in kan ba Allah rayuwarka da dukiyarka in ka tai Allah zai baka ni aljanna wanda ba a mutuwa ba a tsufa daɗin ta baya karewa da naka da na Allah wane ne fi yawa na Allah subhanahu wataala sannan kai din kai karan kanka waye yi ka rayuwar waye yi ta dukiyar waye yi ta kuma ya baka ce in ka bayar zai baka linkin ba linkin shikenan ya kamata mu fahimci wannan to shine qanunut tabadul sai mun yi hattara wannan qanunut tabadul cikin komi akwai shi mun gane wannan ko shi yasa duk rayuwar mu ta duniya da muke yi a nan kasuwanci ne muke yi da Allah kafiri bai ba da rayuwar shiga Allah ba bai ba da dukiyar shiga Allah ba munafiki tana yawa yaje wajen yaki ba amma ba don Allah ba in ya samu damar son cewa son ce bai sayar ma Allah ba bai sa dukiyar shi ba cikin aikin Allah don Allah wala yunfiquna illa hum karihuna shi yasa su cinikin su an yi condemning din shi ba su da ciniki da Allah amma mu'minai su suke da ciniki da Allah shi yasa dan a tabbatar mu da cikin cinikin da muke yi da Allah bai lalace ba wani yana cewa wallahi za ya ce an yi kasuwanci da Allah Allah ne faɗi fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bi a ina ne za a baka aljanna a nan duniya a lahira kidan can ne cinikin zai karewa ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبه في جنات عدن ذلك الفوز العظيم قاقا ciniki ne aka yi da Allah to shi yasa yan mu'tazila da su nake son in kai karshe suna da wata dubara da suke ma malamai sai ka sun ce ai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi sai su ce maka ran tashin alkiyama akwai bay'u a ce a'a Allah ya ce la bai'un fi wala khullatun sai su ce maka akwai khulla abokantaka ka ce a'a sai ce wala shafa'a babu ceto qur'ani ne kore ceto kuma akwai qira'a la bai'a fihi wala khullata wala shafa'a qira'ata abu amr in an ce la bai'un babu ciniki ko daya babu ciniki daya kina ana iya samun biyu amma an ka ce la bai'a fihi babu ciniki jinsin ciniki gaba daya sai ce to akwai la an nafiya ce lijinsi akar maka la ai shi kenan Allah ya kore sai a ce a kai da ka ta baka fahimci alqur'ani ba la bai'un fihi ko la bai'a fihi ta hima mun dauki la bai'a kira'a da tace la nafiya ce lil jinsi tunda la bai'un nafiyul wahda ne nafiyul wahda ba shi ke nuna nafiyul ithnaini ba ko ba kana bane amma ka ce la bai'a kenan kwata kwata sai mu ce nan amun ne ba su baka gane qur'ani bane ba sun ce la bai'un fihi ba babu sai da sai sai mu ce akwai sai da sai a ina shiki inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi min Allah fastabshiru bi bai'ikum akwai bai'u kiyama nan na da ayin shi kiyama sai ce to al-khulla akwai abokantaka kiyama Allah ya ce wala khulla mu ce akwai al-akhillahu yawma idhin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqina wala shafa'a babu ceto la shafa'ata lil kafirina fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in la shafa'ata illa bi idhnillah man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhni wala yashfa'una illa liman irtada da haka sai kun tashi tsaye kun waye kun sai da ake tinkaho tinkaro waɗannan mutane da mu'tazila da yan shi'a da khawarij da yan filozofi fi da wane ne wallahi in baka san su ba zuwa gaba za su rikita ma addininka kuma dole malamai a tashi a fassara ma matasan musulmi ne tafai na aqida ingantatta da yadda ake bada hujja in ka sani na ka sani na sani ka kada ka tunkare ni amma in ya gane kawai kai baka san waɗannan aqidun ba sai ta aka ranka Allah yana da tambaya bismillah zo da tambayar ka ka faɗi menene kake so har wanda ya kirkiro wannan aqida sai a ga maka shi in kai baka san shi ba in kai in kai karbai da kake cira fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih wa dhalika mai jalal ne ce albai'u wannan ciniki huwa alfawzul azim shine rabo mai girma yace almuniru ghayatul maqlub kenan wanda zai saka ka samu almuniru wanda zai kai ka ka samu ghayatul maqlub babban abin da kake bukata wannan aya da muka zo karkashin ta inna allaha ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum amwalahum a cikin al-isti'ab fi bayan al-asbab sun kawo sababin nuzulu guda biyu an gane ko sababin nuzulu guda biyu sababin nuzul na farko daga Muhammad bin Ka'ab al-Quradi ko ba ka bane kenan sun ce Abdullahi ibn Rawaha ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashtarat yashtaritu li rabbika wa li nafsika ma shi'ta ishtarit li rabbika ka sanya ma Allah sharadi wa li nafsika ma shi'ta qala ashtaritu li rabbi an ta'budahu wa la tushriku bihi shay'a kenan shi da ya zo sun ka ce ya ce mu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ka sanya ma kanka sharadi kuma da sharadin ubangijinka tunda mu baya arke son in yi maka sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi ashtaritu li rabbi an ta'budahu wa la tushriku bihi shay'a sharadin da na daura maka wanda akwai tsakaninka da Allah kada ka yi shirka da Allah wa ashtaritu li nafsi an tamna'uni mimma tamna'una minhu anfusakum wa amwalakum kenan ni ko na sharɗanta muku in kun yi mubaya'a za ku taimake ni za ku hana ni daga abin da kuka hana kawunan ku da dukiyar ku qalu fa idza fa'alna zalika idan muka aikata wannan fa ma zalana mi as sakamakon mutanen ansar kenan suke magana da manzon Allah qala aljanna sai ce kuna da aljanna qala ribhul bai'i la nuqil wa la nastaqim ko rabihal bai'u kasuwanci yayi riba la nuqil nan ba ana nufin ba za mu yi baccin rana ba daga kailula la nuqilu ba za mu saryan ma wani wannan ciniki ba ma'ana mu kankare mishi mu ce asalin al'iqala shine wani ya sayi abu in ya sayi ka bayan ka sai ka ba da kuɗi sai wani yana yana so sai ka ce to je ka bashi kuɗin ka ɗauki kayan to irin wannan kasuwancin ba za mu yi shi ba wala nastaqilu kuma ba za mu ce ma wani ya zo ya saya ba fa nazalat inna allaha ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum wannan asar da'ifun jiddan أثر نبي أثر من جابر بن عبد الله الأنصاري يتي قالت قال نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم فكبر الناس في المسجد فأقبل رجل من الأنصار ثانيا طرفي ردائه على عاتقه ثانيا دم بعد بيبا يا ثانيا معنى يا لنكفا طرفي ردائه حتى الساقدا بيو نا أبن ديكي سايد شي على عاتقه أكم وينسا نم ثانيا كركتا ثانيا اقفه ليضل عن سبيل الله وانت ثانيا بنبيو wani mutum ne ya zo da abin da ya abin da wannan eh, ana iya cewa rida gyafto ko ko zanen da yake saye da shi ya lanka waɗannan ababen guda biyu ya zo da wajen za Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaye me yake faruwa an gane ko sai aka ba shi labari eh, فقال يا رسول الله انزلت هذه الايه قال نعم قال فقال الانصاري بيع ربيف kenan wannan ciniki ne da suka yi da Allah la na- la nuqilu wa la nastaqilu shi ma da'ifun ne bai inganta ba to anan kafin Allah mai karanta mu da aya ta karshe duk da yake lokaci ya tafi wai me yasa sai a ce bai inganta ba wani na- wani yana bukatar san- sanin wannan dalili kuma ga bane eh sai mu ce wannan asarkin na asbabun nuzul bai inganta ba wani sai ce ah to wai wannan karatun ma yaushe aka fara shi ko ko a ina ake samu asali ko ba garan bane to bari ka ji yadda ake yi da an ka zo wajen asar na Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi ba mun ce da'ifun bane sai malaman da suke tahqiqi sun ka ce akhrajahu at-Tabari Tabari shi ya fitar da wannan fi Jami'il Bayan yace sana al-Harith kinan haddathana al-Harith bin Abi Usama haddathana Abdul Aziz haddathana Abu Ma'shar anhu bihi to ka ji san da ya shigo sai suka ce kulna domin mutane daban-daban ne malamai da suka hadu suka yi aiki wa hadha isnadun da'ifun jiddan isnadi ne mai rauni fihi thalathu ilalin akwai illa guda uku ba haka ne kawai ake cewa da'ifi ba al'ula ta farko abdul aziz hada wannan rawi na tabari wanda ake cewa abdul aziz wanda an ka ce haddathana al-harith bin abi usama haddathana abdul aziz yace matrukun malaman hadisi sun ce ba a karɓa asarkin shi wa kadzabahu ibn mu'in ibn mu'in ya karyata shi wa ghayruhu da waninsa kama fi taqrib kama da zo taqrib cikin littafi na na ibn hajar al-asqalani الثانية نبي أبو معشر ضعيف شما ضعيفني أسنى يا صوفا واختلط كما سيركتي sannan illa ta uku a thalitha al-irsal bai kai ga sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai tsaya ga wanda ba sahabi ba akwai irsali da alka ba wadi yadda abin ya abku ba kai tsaye ga sahabi sai zaman to ya tsaya ga wanda ba sahabi ba to kenan ka ji dalilin da sa an ka ce da'ifi ne shi yasa akwai wani malami lokacin muna dalibai a kasar Libya yana karantarwa a jami'a ta sayi dan kasar Sudan ne sai je zai yi doktora a kasar Libya doktora kin shi akan rijalu tabari yayi ta waɗanda suke sun inganta wanda ba su inganta ba in fara ganin munakashar doktora ta farko a rayuwata ga wannan bawan Allah sannan ka dibi littattafan da suka yi tahqiqin asa kamar Mahmud Shakir da Ahmad Shakir da kuma ustazu Dr. Hikmat Bashir sun yi tahqiqin tafsiri na Ibn Jarir al-Tabari ka samu taba'a muhaqqaqa wannan ya inganta wannan bai inganta ba kar ka zo ka kwaso asar kamar ka kwaso sha'ar kai ta faɗa babu wani dalili wanda ba za a yarda da shi ba ina fata ana fahimta ta to don haka ɗaliban ilimi su yi hatara da kuma littafin addurrul mansur fi tafsiri bil ma'thur na imamu suyuti akwai taba'a wadda an kai tahqiqi na asa ita ce taba'a ta darul hijra sai ka je akwai kuma musu'atu tafsiri bil ma'thur kada ka je kana tafsiri ka kawo asar ba san ingancin su ba wallahi za a wayoyo ka wallahi za a wayoyo ka kuma kaka ce an yi ma rashin kunya ba rashin kunya bane shi addini ya bari a bada mi a bada hujja Allah ya gane da mu to da haka waɗannan asar guda biyu ba su inganta ba kenan da ka zo ba su inganta ba kuma ga dalilan da suka sa ba su inganta ba in ka ce sun inganta kawo dalilin ka in dalilin ka ya tabbata sai mu yi sai mu yi aiki da shi alaran ma karanta mu da aya ta karshe duk da yake na san ba za mu samu bayani ta ba at-ta'ibuna
التائبون العابدون الحامدون الحامدون السائعون الراكعون الساجدون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون والحافظون لحدود الله وبشر المؤمن- المؤمنين
waga aya sifofin waɗanda za su shiga aljanna dai an ka faɗa shin sifofin su ne shin cilas sai sun haɗa da waɗanda sifofin gaba ɗaya sannan za su shiga aljanna ko ko wani mataki mataki da dole wannan ba zai ba mu damar lokaci ba zai ba mu dama ba amma ayoyin nan biyu ana ramar da sun ka zamanto na karshe da Allah karanta mana su mu ƙara samun lada tunda ba za mu samu bayani ba ma kana lin nabiyyi
ما كان للنبي والذين آمنوا والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم إلا ل- إلا لأبيه وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم
to nan ya kamata mu dakanta sai dai akwai wani bayani wanda ya zo mu da rikis kuma za mu gaya ma yan uwa sai a yi haƙuri tafsiri zai tsaya daga yau saboda balaguro ya kama ni na zuwa umara a yau kuma an kace mu da bayan sallar lisha za mu daga kenan tafsiri a yau zai tsaya sai dai bayan sallah insha Allah ta'ala bayan sallah babba za mu zo mu ta da tafsiri sannan insha Allah ta'ala bayan sallah babba bana muna son dama duk shekara muna yin tafsiri na sati-sati a ran eh, lahadi amma yanzu za mu yi tafsiri ya dawo sau biyu a sati idan Allah ya kaddar muna cikin masu rayuwa da haka yan uwa sai a yi haƙuri kuma cikin whatsapp akwai tafsirai da na gabatas a waɗansu wurare kuda goma ko sha biyu ne suna nan ajiye za a rinka tura su wanda dan tafsiri ya tsaya a nan ba shi ke nuna ba za a samu sababbin tafsirai ba a can cikin whatsapp inda muke tura karatu da telegram suna nan an ɗauka audio ne an ajiye su dama na yi tunanin tana yiwa tafiyar ta zo sai ni waɗannan tafsiran sun kai guda goma ne aji kenan kullum za a rika ɗauka daga wasu ayoyi zuwa wasu ayoyi ne amma ba jere ni yi shi ba kuma akwai fa'idodi da istinbata na tafsirin alkur'ani mai girma insha Allah ta'ala nan za mu dakatas sai in Allah ya kaddare akwai rayuwa za mu dawo mu dora insha Allah abinda muka faɗa ya zama tori da Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh